الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من غير أن يعدلوا عما إليه هدوا أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد وأحمد الله منه العون والرشد وبعد أيها المسلمون يقول الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله قال الله عز وجل وهو يتكلم عن الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المسلمون لما كتب الله الصيام علينا كتبه على الذين من قبلنا لما كتب الله عز وجل الصيام علينا كما كتبه على الذين من قبلنا كانت الغاية من ذلك هي التقوى وأوصانا الله بالتقوى كما أوصى من قبلنا بالتقوى لأن الصيام يورث هذه التقوى فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولو تدبرنا وتفكرنا في ختام أول آيات الصيام لعلكم تتقون وختام آخر آيات الصيام لعلهم يتقون لبان لنا جميل العناية بتحصيل التقوى فما أعظم أن يكون الإنسان تقيا فإن التقوى خير زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولباسها خير لباس ولباس التقوى ذلك خير وهي معيار التفاضل بين الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم فما ضر ذا التقوى تضاؤل نسبة وما زال ذو التقوى أعز وأكرم قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى وقيل هي علم القلب بقرب الرب وقال علي رضي الله عنه التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة ولما سأل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبيا عن التقوى قال له أما سلكت طريقا ذا شوك يا أمير المؤمنين قال بلى قال فماذا صنعت قال تشمرت واجتهدت قال له ذلك التقوى وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وافعل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وصف علي رضي الله عنه المتقين قائلا هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عن المحارم ووقفوا أسماعهم على ما يستفاد عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وحاجتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها أما الليل فصافون أقدامهم يرتلون قرآنهم جاثون على الركب يقلبون النجاة من العطب لا يرضون من الأعمال الصالحة بالقليل ولا يستكثرون منها الكثير من ربهم وجلون ومن أعمالهم مشفقون قريب عملهم قليل زللهم الخير منهم معمول والشر منهم مأمون وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجمال وأما ثمرات التقوى وفوائد التقوى فالآيات في ذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر إن الله يحب المتقين والعاقبة للمتقين والله ولي المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر عباد الله نسأل الله أن يجعلنا ممن تحصل على تلك الغاية الكبرى بالصيام والقيام بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته وخيرته من بين الخلق أجمعين sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka ɗan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani akan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wadda ba ta yi bayani ne akan cewa mu ji tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoron shi kar ku mutu sai kuna musulmai don haka ‘yan uwa ina makaina tare da ku wasici game da cewa mu ji tsoron Allah mu zumci kiyaye dokokin Allah. Allah ya faɗi a lokacin da yake bayani akan azumi ya ce ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta maku azumi kamar yadda aka wajabta ma na gabanin ku shi domin saboda ku samu takawa ku zamo masu tsoron Allah ƴan uwa musulmi a lokacin da Allah ya wajabta azumi akan mu kamar irin yadda ya wajabta shi akan waɗanda suka rayu gabaninmu ya zama babban manufa cikin wajabta shi shine domin a samu takawa a samu tsoron Allah a iya kiyaye dokokin Allah don haka Allah ta'ala ya mamu wannan wasiyai da mu da na gabaninmu ya ce haƙiƙa mun yi wasiya ga na gabaninku kuma kuma mun yi maku wasiya akan cewa ku ji tsoron Allah da za mu dawowa mu lura mu yi tunani sosai game da ayoyin da suka yi bayani bisa kan azumi za mu ga ayar farko da ta yi bayani kan azumi Allah ya ƙarihe ta da cewa la'allakum tattaqun domin ku samu takawa da tsoron Allah aya ta ƙarshe da Allah ya bayanin azumi Allah ya rihita da cewa la'allahum yattaqun domin wato mutane su zama masu tsoron Allah idan sun yi azumi don haka wato wannan yana nuna mamu girman mahimmancin da aka ba wannan takawai da tsoron Allah wanda shine ake son wanda ya azumi ya samu me ya kai girman a ce mutum ya samu tsoron Allah ya zama mai tsoron Allah tsoron Allah nan da ake bayani shine abin da alkur'ani ya ce ma mahi alherin guziri a inda Allah ya ce wa tazawwadu idan za ku je aikin hajji ku ɗauki guziri fa inna khairaz zadi taqwa amma mahi alherin guziri shine guzirin takawa tsoron Allah nan da ake magana shine wanda alkur'ani ya kira shi da mahi alherin tuhahi yace mun sabkar maku da tuhahi wanda yake rihe maku tsarecin ku amma dai mahi alherin tuhahi shine tuhahi na tsoron Allah don haka ya ce wa libasu takwa zalika khair tsoron Allah nan da ake magana cewa azumi an farlanta azumi ne saboda a samu tsoron Allah shine ma'auni shine sikeli wanda da shi ake auna mutane babu wani sikeli na biyu har abada wanda za a auna mutane da shi a gano hihiku tsakaninsu a musulunce a wajen Allah babban sikelin da ke ba da hihiku tsakanin wannan da wannan shine sikelin takawa da wanda ya ɗara ka takawa da tsoron Allah to ya ɗara ka daraja da matsayi da mukami da kima har wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum Allah ya ce mafi karamcin ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah don haka 'yan uwa musulmi mutum idan ya tuna dangantakar shi ba ta da wato wani karamci matukar dai yana da tsoron Allah to wannan shine yafi kowa dangantaka yafi kowa karamci don haka Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata gare shi lokacin da yake fassara fadin Allah ta'ala ku ji tsoron Allah yanda ya dace a ji tsoron shi sai ya ce yanda ya dace a ji tsoron Allah shine a dora mai da'a ba tare da an saba mai ba kwata-kwata a yi ta tuna shi ba tare da an manta shi ba kuma a yi ta gode mashi ba tare da an butulce mai ba Talka ibn Habibu Allah yi mai rahama yake cewa abin da ake nihi da takawa shine ka ɗora aiki da ɗa'ar Allah akan haske na Allah kana mai fatan samun lada a wajen Allah kuma ka daina sabon Allah shi ma daina wai zaka yi shi ne akan haske na Allah subhanahu wata'ala kana mai jin tsoron ukubar Allah Imam Ahmad ibn Hanbal Allah yi mai rahama yace abinda ake nihi da takawa shine barin abin da zuciyarka take so sha'awar zuciya ka bar shi saboda abin da zuciyanka take tsoro yace wannan shine takawa kenan ka bar abin da zuciyanka take sha'awa saboda abin da zuciyanka take jin tsoron shi don haka wasu daga cikin masu ilimi suka ce abin da ke takawa wato shine zuciyanka ta san da ubangijinka yana kusa da kai ali ibn abi talib yardan Allah ta tabbata a gare shi yace abin da ake ce matakawa shine mutum ya daina dogewa akan sabon Allah kuma ya daina ruduwa da da'a in yayi ma Allah kenan karka doge akan sabon Allah babu zancen tuba kai tai baka waiwayawa sannan kuma in kai ka da'a ga Allah ka ci gaba da biyayya ga Allah to karka rudu kuma ka dora cewa kar muke ganin ku yan wuta wato haka amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab yardan Allah ta tabbata a gare shi ya tambayi Ubay ya ce mashi menene ake ce matakawa sai ubay ya ce mai amirul mu'minin baka taɓa bin hanya ba mai karangiya ya ce na bi ya ce da ka bi hanya mai karangiya ya kai ya ce na naɗa kayana na dagargaje ina kula sosai ya ce to wannan shine da kanshi ake ce matakawa don haka ibn mu'taz ya ɗauki irin wannan ma'anai ya ce ka bar zunubi ɗan ƙarami da babba wannan shine takawa ya ce ka ɗora tahiya cikin rayuwanka kamar irin wanda yake tahiya cikin daji mai ƙaya da ƙarangiya kana kiyaye abin da kake gani kakkata ka to haka nan ake son musulmi a rayuwar shi yana kiyaye haram kar ya aikata wato wannan shine fasaran takawa 'yan uwa musulmi magabata sun yi ta fassara takawa da fassarori daban-daban daban-daban wanda dukkanin fassarorin gaba ɗaya ana dunkule su akan cewa takawa shine bin umarnin Allah da kuma nisantar ababen da Allah ya hana duk wanda ya haka shine wanda yake da takawa 'yan uwa musulmi Ali ibn Abi Talib yarda Allah tabbata gare shi ya faɗi wata magana yana sifanta ko su wane ne ake cema masu takawa yace su ne mutanen da Allah ya masu falala yace su ne waɗanda maganan su kullum daidai take yace su ne waɗanda tuhahin su tsakatsaki ne yace su ne waɗanda tahiyan su akwai kankan da kai ga Allah ba girman kai da jiji da kai da dagen hamarta yace su ne waɗanda suke kame idanunsu game da kallon ababen haram wanda Allah ya haramta yace su ne waɗanda suke tsaida jinsu ba zai saurari wani abu ba sai abin da za su fa'idantu da sauraron shi ya ce mahalicinsu yana da girma a cikin zukatansu saboda haka duk wani wanda ba shi bai zama ƙarami a cikin zukatansu ya ce su ne waɗanda zukatansu kullum suna cikin baƙin ciki da damuwa domin ba su san su ‘yan wuta ba ne ko ‘yan aljanna ya ce su ne waɗanda wato sharrinsu amintacce ne ma'ana in ka zauna da su kana da aminci game da cewa ba za su ce ka ba kullum hankalinka kwance ba za ka samu matsala da su ba ya ce su ne waɗanda bukatocinsu a rayuwar duniya sassauƙan bukatoci ne ba su da wasu bukatoci masu nauyi ya ce su ne waɗanda suka kame zukatansu ya ce su ne waɗanda duniya ta nuho su su kuma suka ƙi nuhatta ya ce su ne waɗanda wato ya ce su ne waɗanda lokacin da duniya ta kame zukatansu sai suka hanso zukatansu da ayyukan alkhairin da suke aikatawa amma da daddare yace za ka same su digadigansu sun yi sawu suna ta wato rangada karatun alkur'ani za ka same su sun gugurhana a kan gwiwoyinsu suna neman tsira game da hallaka yace ba za su taɓa yarda ba da ɗan kaɗan in dai ana zancen ayyukan alheri ba za su taɓa yarda ba da ɗan kaɗan sai sun yi da yawa yace in ka suka aikata aikin alheri mai yawa to ba su ganin yawan shi su da kansu za su ɗora raina aikin da suka aikata ya ce game da Ubangijinsu kullum cikin jin tsoro suke, ya ce game da ayyukansu kullum suna cikin hirgici a kansu, da haka ya ce gurinsu kusa yake, kuskurensu ɗan kaɗan ne, alheri daga gare su kullum hatan shi ake, sharri kuma daga gare su kullum an amintu game da shi. don haka duk lokacin da kai bincike kan waye mai takawa sai ka samu shine mutumin da aikin shi yake gazgantar da maganan shi. ‘Yan uwa musulmi fa'ida da amfanoni da sakamako na tsoron Allah wannan kuma sun yi ƙarhin a ambata su saboda yawansu da alkur'ani ya ambata sun wuce iya gayinsu suna da yawan da sun shahara sanannu ne ‘yan uwa musulmi kaɗan daga ciki Allah mai girma da ɗaukaka a cikin littafin shi ya ce wal'aƙibatu lil muttaqin ƙarshen ƙwarai yana tabbata ne ga masu tsoron Allah sannan Allah ya ce inna Allah lalle Allah yuhibbul muttaqin yana kaunar masu tsoron Allah sannan Allah ta'ala ya ce shi shine majibancin masu tsoron Allah Allah madaukaki ya ce lalle inna Allah ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron Allah yana tare da su wajen ba su gudunmuwa da ba su kariya da shiga al'amuransu Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha ai babu wani daga cikin kuface sai ya shiga wuta ba babu makawa Allah ɗauki alƙawli yace kana ala rabbika hatman maqdiya wannan alƙawali ne wanda Allah ya riga ya hukunta shi sai ya zartar da shi duk imaninka wato mai tsoron Allah kake ko kafiri ko fajiri ko annabi ko wali sai ka bi ta wuta wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya sai ce summa nunajjil ladhina taqaw sannan sai mu tsiratar da wanda suka ji tsoron Allah daga ciki kenan su a maida masu ita ta zamo sanyi irin yadda ya maida wuta ta zama sanyi a nan duniya ga annabi Ibrahim to haka lokacin da masu tsoron Allah za su bi ta wuta domin ba a zuwa aljanna sai an bi ta wuta lokacin da za su bi ta wuta Allah zai maida ta sanyi yace thumma nunajjil ladina taqaw sannan mu tsiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah suka rike takawa tsawon rayuwansu wa nadharu zalimina fiha jufiya mu baro azzalumai a cikin taguggurhane dan uwa musulmi yana cikin wato sakamakon da mai tsoron Allah yake samu wanda alkur'ani ya faɗi Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle waɗanda suka kiyaye dokokin Allah za a sanya su cikin wasu aljannatai a ranar alkiyama tare da wasu ƙoramu na ruwa fi maqa'adi sidiqin a cikin wani mazauni na gaskiya inda malikin a wajen babban mai mulki Allah subhanahu wata'ala muqtadir mai cika iko kenan kusa ga al'arshin Allah don haka 'yan uwa wato tsoron Allah da takawa shine babban sakamakon da ake son a ga mai azumi ya samu shi Allah ta'ala ya ce ya farlanta azumi domin a cimma wannan ɗan uwa musulmi muna fatan Allah ya sanya mu cikin waɗanda suka yi azumi suka samu tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin waɗanda suka samu babbar garaɓasar da ake neman a cimma cikin azumi kar mu manta ɗan uwa musulmi a cikin wannan satin ne muke tunkara shiga goma na ƙarshe waɗannan kwanukan masu albarka wanda suke cike da ɗimbin alkhairori kar mu yi sanya game da ci gaba da ayyuka na alkhairi game da ci gaba da neman kusancin Allah kamar yadda Allah ya kira su a cikin littafin shi mai girma ya ce ‘yan kwanakai ne kidayayyu ga su kamar kyabta da bismillah har an tunkaro ishirin don haka kenan cikin satin nan ne za mu shiga cikin goma na ƙarshe ‘yan uwa musulmi wanda ya tabbata a hadisi cewa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan kwanukan goma na ƙarshe suka shigo dama ko can mai kokari ne to yana ƙarawa yana tsuke ɗamara ba dan yaƙi ba ko dan haɗa kawai dan saboda wato dagargajewa wajen nema makan shi kusanci ga Allah maɗaukaki saboda ka ɗan uwa musulmi mu yi ƙoƙari kar mu gajiya kan mu yi sanyi kan mu yi kasala kar mu yi rauni mu yi ƙoƙari mu ƙara dagewa musamman a cikin goma nan na ƙarshe game da ayyukan alkhairi game da kiyaye wato ibadoji musamman salloli na nafilfili da ake yi a cikin kwanakan nan mu yi ƙoƙari mu yawaita addu'a kowa ya roƙa ma kanshi alkhairi ya roƙa ma ƴan uwan shi mu roƙa mu ƙasan mu zaman lahiya da alkhairai da kwanciyar hankali duk ababen da muke nema ga Allah wannan lokuta ne wanda Allah yake sanya mai yekuwa yana yekuwa inda ma dai muna jin wannan yekuwar yana cewa ya ba gil khair ya kai mai neman alheri aqbil gabato huskanto taho domin kwanakai ne na alkhairi wanda Allah yake bada alkhairi a ciki muna fatan Allah ya sanya mu cikin wanda za su samu alheri a ciki muna fatan Allah ta'ala ya karbi ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mu kurakuran mu da kwararo alkhairoi da albarkoki a cikin wannan kasai tamu marasa lahiya da wanda suke cikin larura Allah ya yi musu da rahama shi muna roƙon Allah ta'ala dukkanin abin da ya tsanani ga al'umman musulmi na faɗin duniya Allah ya sauƙaƙa musu ya kawo musu agaji da ɗauki da gudunmuwa na musamman daga wajen shi wala haula wala quwwata illa billah mu tsaye da sallah